barkanmu da saduwa a wannan yammaci na wato ainihin daren laraba wadda ya daidai da daren sha takwas ga watan safar ko daren sha tara ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da sha biyu ga watan takwas shekara 2025 miladiya mun haɗa wannan masallaci da mai masallacin gaba ɗaya wanda shi ne masallacin wato alhaji falalu ibrahim ajja da ke wato ainihin daidai ne sunan ko? a falalu ibrahim ajja da ke wato ainihin unguwan tashar gaɗau cikin garin azare jihar Bauchin najeriya domin gabatar da darasi da ya shafi addininmu darasi kuma da yake da muhimmanci shi kansa mai masallacin ko wanda ya gina masallacin za a ce domin masallaci na Allah ne to amma wanda ya gina masallacin shi kansa gashi muna tare da shi shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na wannan yanki namu mai albarka gashi muna tare da shi da iyayenmu duka da ‘yan uwa da ƙannai duka ga mu na ga fuskokinsu masu albarka don mun haɗa a wannan masallaci Allah ta'ala ya yi mana albarka kuma ya sanya wa abin da za mu faɗa albarka abin da aka ce mu yi magana a kayi shi ne abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi tsarki wannan mawdu'i yana da muhimmanci akwai takarda a gaban wasu daga cikin ‘yan uwa amma ba za mu bi ta ne ɗari bisa ɗari ba a'a za mu bi kanta ne kawai wannan gabar na ce tana da muhimmanci saboda Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya faɗa mana yana son masu tsarki masu tsarkakuwa inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin wadanda suke tsarki su tsarkaku to Allah ta'ala yana son su sannan tsarki yana da muhimmanci idan muka san hadisin da annabi sallallahu yake cewa Allah baya karban sallar ɗayan mu idan yayi kari ko yake dauke da najasa har sai yayi tsarki sannan yayi alwala wannan yana nuna muhimmanci na tsarki sannan ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi a alkur'ani da suke umarni da bayanin yadda za a yi tsarki to kunga wannan yana nuna muhimmancin tsarkin malamai suka ce gaba ta farko da yake cikin takarda shine abun da ake nufi da tsarki in an ce wato ainihin tsarki ko sarkakuwa shine tsaftatuwa daga ƙazanta ko najasa a lugha kenan amma a shar'ance kuma in an ce tsarki ana nufin ɗauke kari wato kawar da wato ainihin najasa ta kari da take jikin mutum ta hanyar amfani da ruwa ko wato ainihin ƙasa waɗanda suke masu tsarki malamai kuma suka ce kenan abin da ake nufi a dunkule shi ne gusar da wata siffa da ta tsayu a jiki wacce za ta hana mutum ya yi sallah sai kuma malamai suke cewa to tsarki iri biyu ne akwai tsarki da ake cewa ma'anawiyya ko tahara ma'anawiyya akwai kuma hissiyya wato tahara al-ma'anawiyya shine malamai suka ce mutum ya tsarkaku daga shirka da kuma sabo wanda wannan ya fi wancan ma muhimmanci misali mutum za ka gan shi fes duk wata najasa ta jikinsa ya yi ƙoƙari ya tsarkake jikinsa amma idan akwai shirka a tattare da shi ko akwai tsinduma cikin sabo to wannan yana dauke da babban najasa ne shi yasa ubangiji ta'ala ya kira da mushrikai cewa innamal mushrikina najas an gane mushrikai wato ainihin najasa ne innamal mushrikuna najas wato su mushrikai Allah ta'ala ya ce najasa ne koda ko za su shiga su yi wanka su tsaftace abin da yake jikinsu to wannan najasar ne tana wato ainihin tare da su kenan kun ga gaba ta farko ta tsarki shine mutum ya yi ƙoƙari ya tsarkake kansa daga barin shirka ya kuma yi ƙoƙari ya tsarkake kansa daga sabo shirka mun sani dattinta da ƙazantarta ya sa ta zamo mafi girman laifi a wajen Allah sannan dattinta da ƙazantarta ya sa Allah ta'ala ya ce yana iya gafarta dukkan laifi da aka yi masa koma bayan shirka ga wanda ya so dattinta da ƙazantar shirka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da addu'a da ya jinkirtar da ita zai yi ranar alkiyama za ta zamo ceto ga al'ummarsa ga kowa matukar mutum ya mutu bayan shirka. Kenan shirka tana katange mutum daga samun ceta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sannan ceton kowa ma ba zai samu shirki ba, fama tanfa'un shafa'atu shafi'i. Sannan shirka, dattinta da ƙazantarta ya sa take rusa ayyukan bawa gaba ɗaya. Don haka diyan na mutum ya kai da iya tsarki ko karanta littafan tsarki amma inda yana shirka da Allah to yana daga cikin masu ɗauke da babban najasa domin Allah ya kira mu shirkai da cewa najasa ne su shi yasa mutum matakin farko shine yayi kokari ya tsarkake kansa da ransa daga wato ainihin shirka ma'ana ya kadaita Allah da bauta ya ji cewar Allah ta'ala shi kadai yake bai da abokin tarayya shine wanda idan an shiga tsanani za a roƙa shine wanda idan ana neman wata bukata za a roƙa shine wanda idan bala'i ya tinkaro mutum mutum zai nemi taimako daga wajensa shine wanda idan wata musiba ta samu mutum zai nemi taimako da shi to wannan shine mutum ya zamo mai tauhidi sai kuma tsarkakuwa daga laifuka sabo wato aikata sabo shi ma najasa ne domin za ku ga a hankali mutum yana aikata laifi yana aikata sako sai ku ga yana kai shi da la'alla ya fada hidiman ko ka ce bokanci ko ka ce kaza wanda abubuwan da za ana amfani da su akwai me akwai abubuwan da mai lafiya wato ainihin ba zai yi amfani da waɗannan abubuwan ba ko kaga ana sa mutum yana amfani da gurin da ake bayi ko gurin da ake fitsari domin yin wani abu da shari'a ba ta yarda da shi ba kun ga wannan ma sabo ne yake kaiwa ga wato ainihin mutum zuwa ga wannan guri dan haka dai gaba ta farko daga cikin nau'ika na tsarki shine mutum ya tsarkako daga shirka da kuma sabo nau'i na biyu shine malamai suka ce at-taharatul hissiyya wato tahara wacce take al-hissiyya wanda shine malamai suke cewa tsarki daga abin da ya shafi karrai da najasosi kamar wato ainihin ba haya ko fitsari ko janaba ko jinin al'ada ko jinin haihuwa wannan shi tahara alhissiyya waɗannan kuma ana tsarkake su da abin da shari'a ta wato ainihin sanya wanda shine alwala ko wanka ko kuma taimama yayin da aka rasa ruwan alwala din ko ruwan wato ainihin wanka din sannan ana gusar da najasa malamai suka ce daga gurare guda uku daga jiki da kuma wato ainihin tufafi da gurbi idan za ka yi ibada to gurin dole ya zamo mai tsarki gaba ta guda biyu masu tsarki masu tsarkakewa abu na farko shine ruwa abin da ake tsarki da shi shine mai shine ruwa ruwa kuma asalinsa shine tsarki kamar yadda Allah yake faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ta'ala yake cewa kuma mun saukar da ruwa mai tsarki wato ainihin daga sama kenan malamai suke cewa karkashin wannan ruwan da ya sako daga sama ruwa ne mai tsarki sannan ruwan da yake bubbuga daga ƙasa ko daga cikin dutse shi ma ruwa ne mai tsarki kuma zai tsarkake wato ainihin najasa matakar wannan ruwan bai gaure da abin da ya canja ɗanɗanansa ko kalarsa ko ƙanshinsa ba da abin da shi ainihin ko kuma yanda ake tsarkake wato ainihin fitsarin yaro da yarinya shine matukar ba su fara cin abinci ba to wannan shi na yaro in an yayyafa ruwa yayi amma na yarinya wato sai an wato ainihin wanke wannan idan ba su fara cin abinci ba amma idan sun fara cin abinci to da fitsarin yaro da yarinya duka tsaftace su shine ta hanyar wankewa abu na gaba daga cikin najasa ko kuma wato ainihin yadda ake tsarkake takalmi idan ya shafi najasa kamar yadda ya zo a hadithi annabi sallallahu ya nuna mana idan har mutum takalminsa ya taka najasa ba haya ko fitsari wanda yake ba a bushashen guri ba hanyar tsaftace shi shine mutum ya goga wato ainihin takalmin a gurin da yake mai tsarki shikenan shi yasa annabi sallallahu ya yi umarni lokacin da ake shiga masallacinsa da takalmi ya ce idan mutum zai shiga masallaci to ya duba ƙasan takalminsa idan ya ga wani abu na dajasa sai ya wato ainihin goge shi kenan ya tsarkake shi sannan a wani hadisa annabi sallallahu yake cewa idan ɗayan ku ya taka najasa da takalmansa to ƙasa ne take wato ainihin tsarkakewa sai gaba ta gaba yadda mace za ta tsarkake tufafinta ko hijabinta ko jalbab ɗinta wanda yake jan ƙasa ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta bi gurin da yake da najasa da wato ainihin tufafinta jalbab ɗinta ko khimar ɗinta sai wannan jalbab ko khimar sai ya bi ta gurin da yake mai tsarki to ya tsarkake gurin da abin da ta ja na najasa kenan nan idan mace tana tafiya da khimar ɗinta ko jalbab ɗinta yana jan ƙasa sai ta bi gurin da yake da najasa to daga ta fita a gurin da yake da najasa ta je gurin da bai da najasa to wannan gurin da ba shi da najasan ya tsarkake gurin da yake da najasa din gaba ta gaba shine malamai suka ce yadda ake tsarkake ƙasa ko kuma shimfiɗa abu ne sananne idan ba haya ne dole sai an gusar da shi sannan kuma sai a wato ainihin sanya ruwa idan shimfiɗa ne za a gusar a wanke idan kuma ƙasa ne wato za a ɗebe ba haya ɗin sai a kwara ruwa a gurin idan kuma fitsari ne to yadda ake tsarkake shi shine a kwara ruwa a wajen wani balaraban ƙauye ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya duba wata kusurwa sai ya fara fitsari sahabbai suka yi kansa suna tsawatar masa annabi ya ce ku rabu da shi yanzu idan kuka yi masa tsawa maimakon guri ɗaya da zai ɓata to bai ƙarisa ba zai tashi zai iya ɓata gurare da yawa a masallacin sai da ya gama fitsari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace wannan gurin sunansa masallaci baya dacewa da komai face ambaton Allah face wato karanta alqur'ani face sallah a cikin sa sai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a ciko guga da ruwa a kwara a gurin wannan fitsari din kinan kunga idan har najasa ta shafi gurin da yake ƙasa ne musamman najasa ta wato ainihin fitsari to abinda za a shi ne a kwara wato ainihin ruwa idan kuma ba haya ne to shi ne a yi ƙoƙarin gusar da shi kafin a kwara ruwa ne kinan kunga wannan shi ne yadda ake tsarkake mi ba haya ko abin da ya shafi fitsari daga cikin abin da yake na najasa da kuma yadda za a tsarkake shi akwai jinin al'ada na mata najasa ne sannan hanyar tsarkake shi idan har ya bushe shi ne a wato ainihin kankare shi ko a cuɗa wato tufafin sannan kuma wato ainihin a wanke shi duk wanda aka yi wato ainihin ya yi abu na uku daga cikin najasa shi ne wato ainihin yawun da kare ya goga a cikin kwano annabi hadithi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsarkakuwar kaskon ɗayanku ko kwanan ɗayanku idan kare ya sa harshensa a ciki ya lallasa shi ne ya wanke shi sau bakwai a na farko ɗin ya sa ƙasa kinan haka ake tsarkake kwanan da wato ainihin kare ya sa bakinsa ya gongo ga yawunsa sai dai anan malamai suke cewa kare annabi ya faɗi yawunsa ne a matsayin najasa amma jikinsa da gashinsa ba najasa ba ne an gane sabanin yadda mu aka ta muka tashi muke gani cewa idan kare ya gogi mi jikinka sai ka ace sai ka mi sai ka wanke wannan babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yayin da kare ya sa harshen sa a ciki ya wato a cikin kwano ya goggoga harshe to anan ne za a wanke shi sau bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko kuma a sa ƙasa daga cikin najasa akwai jini wanda yake mai kwarara akwai kuma naman alade akwai kuma mushi waɗannan duka annabi sallallahu ya kira su wato alqur'ani ya kira su wato ainihin najasa sannan suna ta annabi sallallahu ta tabbatar da wato ainihin najasa su sai dai daga cikin hanyoyin da ake bi wajen tsarkake wato ainihin fata ta abin da ya shafi mushe annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce wato tsarkakuwar fatar dabba shine a jeme ta yanzu idan an je mai fatar dabba to wannan fatar ta zamo mai ta zamo mai tsarki ta fita abin da ya shafi najasa sannan daga cikin jini da kuma mushi annabi sallallahu ya kebance mana abin da ya shafi fara da kifi waɗannan mushen su halal ne mushen fara halal ne mushen kifi mami halal ne abin da ya shafi jini kuma saifa da wato ainihin hanta annabi sallallahu ya ce mana jini ne guda biyu da Allah ta'ala ya halatta mana su daga cikin najasa akwai wato wadi wanda farin ruwa ne mai kauri da yake fitowa a bayan fitsari shi ma wannan najasa ne sannan mutum zai tsarka zai wanke gabansa shine wato ainihin tsarkakuwarsa daga wannan abin da ya shafi wali ya kuma wanke gunda wato ainihin ya shafa daga jikinsu daga jikinsa abu na gaba daga cikin najasa akwai mazi mazi shine ruwan da yake fita babu kauri a yayin karamar sha'awa shi ma wato ainihin najasa ne hanya da kuma mutum zai bi wajen wato ainihin tsaftata daga gare shi shine ya wato ainihin wanke gabansa sannan kuma ya yayyafa ruwa a gun da ya shafa daga tufafinsa daga cikin abin da malamai suka yi bayanin wato ainihin yadda ake tsarkake shi akwai abin da ya shafi mani idan ya fita daga jikin mutum wato ainihin wannan abin da yake kan mutum shine wanka wajibin mutum ne yayin da wato ainihin ya fita daga jikinsa ya wato ainihin yi wanka idan kuma ya shafi tufafinsa to idan har ya bushe a nan mutum ya iya kankare shi kawai idan kuma bai bushe ba to mutum ya sa ruwa ya wanke shi shine hanyar da zai bi wajen tsarkakuwa daga gare shi abu na gaba daga cikin najasa akwai aljallala ita ce dabbar da take cin kazanta dabbar da take cin bahaya wannan yadda ake tsarkake ta shine a katange ta a tsare ta kwana uku to daga nan kuma shine ta tsarkaku kamar yadda ya zo a hadisi na ibn umar Allah ta'ala ya kara mashi yadda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mutum namar dabba ko shan nonon dabbar da take cin wato ainihin ba haya ko take cin wani abu na mushe sana abla dan umar sai kasance yana tsare wato ainihin dabba wacce take tana cin wannan ba haya din ko mushe din ya tsare ta kwana uku yana kuma daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu cewar annabi sallallahu ya hana mu cin raƙumin da wato ainihin yake yana cin kazanta yana cin ba haya ko abin da ke gama da shi ya hana mu mu hau ko mu sha daga wato ainihin nonon wannan dabbar amma tsarkakuwar dabbar da take cin wannan abu din shine mi a tsare ta kwana uku sannan sai a yanka ta a ci babu komi abu na gaba sai abin da ya shafi daga cikin najasa akwai wato ainihin bera annabi hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har bera ya shiga wani abun ka na sha wato ya shiga kitsan ɗayanku to annabi ya ce ya fitar da shi ya ɗebe kewayen da ya faɗa sannan ya yi amfani da kayansa ƙarƙashin wannan kenan idan har ɓera ya faɗa cikin wato ainihin randar mutum idan har da ya faɗa da ransa an riga an cire shi ko aka ji kuma ruwan bai canja da wani abu ba to wannan ruwan bai zamo mai najasa ba amma idan ya mutu kun ga ya daɗe a cikin ruwan zai mai zai canja to kun ga wannan ruwan ya zamo mai najasa ba za a yi amfani da shi ba saboda amfani da shi zai kai ga cutuwa abu na gaba da gaske abin da yake na najasa akwai fitsari da kashin dabbar da aka wato ainihin hana mu ci shari'a ta hana a ci waɗannan dukkan su me wato ainihin najasa ne abu na gaba daga cikin wato ainihin abin da ya shafi tsarkakuwa daga najasa shine malamai suke cewa a babin fa'ida idan ya zama akwai najasa a jikin mutum ko gurbin mutum ko wato ainihin jikinsa ko tufafinsa ko gurbin da zai yi sallah sai ya tuna a lokacin da wato ainihin yake yin sallah ko bayan ya yi sallah malamai suke cewa idan har ya tuna ne lokacin da yake yin sallah sai ya tuna da najasa a jikinsa kuma zai iya gusar da wannan najasar ba tare da al'aurarsa ta bayyana ba to ya iya kawar da ita ya ci gaba da sallah amma idan ba zai iya rabuwa da ita ba sai har wato ainihin al'aurarsa ta bayyana to anan zai katsa sallarsa ne ya wato ainihin tsarkaku daga najasa ɗin nan sannan kuma sai ya zo ya sallah suna cewa dalilinsu na cewar idan har ya tuna da najasar zai iya gusar da ita to ya gusar da ita ya ci gaba da sallah shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai wato ainihin sabai suka ga ya cire takalminsa ya ajiye shi gefe kun san a shari'a ya halatta mutum ya yi sallah da me da takalmi musamman idan cire takalmin zai kai shi game ga wato ainihin cutuwa ko kuma ya kai shi da a cutar da shi kamar dai jami'an tsaro yanzu kun ga idan kace wani ya tuba takalmin sa ya sallah to sa takalmin ma da kaza zai iya haifar da wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ashari sai ya cire takalmin sai ya kawar da shi gefe sahabbai su ma sai suka cire takalman su da aka idar da sallah sai annabi ya ce me yasa kuka cire takalman ku sai suka ce ya rasulullah kai muka ga ka cire sai ce ni din mala'ika jibril ne ai yazo ya sanar da ni cewa akwai najasa a karkashin takalmi na shi yasa na me na cire shi na kawar da shi gefe sai annabi ya ce to idan ɗayan ku zai shigo masallaci da takalmi to ya duba kasan takalminsa idan har ya ga wani abu na najasa to ya tsaftace shi da wato ainihin ƙasa gaba ta gaba karkashin wannan shine malamai suke cewa idan kuma ya wato ainihin tuna da najasa din bayan ya idar da sallar to wannan sallarsa kuma ta me ta inganta ba sai ya sake sallar ba gaba ta gaba daga cikin abin da yake nan najasa duk da malamai sun yi sabani akwai abin da ya shafi giya giya malamai sun tafi akan cewar giya najasa ne saboda dalilai da suke nuna cewar Allah ta'ala kira ta da rijis sannan kuma da dalilai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani mai tsanani akan abin da ya shafi giya karkashin wannan malam malam yake cewa al-khulasa wato annal asla fil ashiya shine wato at-tahara wal ibaha asali game da abubuwa shine tsarki da kuma halacci yace amma idan mutum ya shakka na najasa a ruwa ko a tufa ko a gurbi to zai yi gini ne akan al-asl wanda shine wato ainihin tsarki din haka kuma idan mutum ya tabbatar da tsarki sannan sai yake shakka akwai najasa ko babu to nan ma zai yi gini ne akan abin da ya shafi wato ainihin tsarki gaba ta gaba a babin fa'ida malamai suke cewa dukkan abin da ya shafi kwanuka tsarki ne al'aslu game da su mutum zai iya amfani da su sai dai kwanukan da shari'a ta yi hani a kansu na zinare da azurfa waɗannan shari'a ta yi hani da ya amfani da su wajen cin abinci ko shan abin sha annabi sassalam ya ce nasu ne a duniya kafirai kenan mu kuma namu ne a wato ainihin lahira ƙarƙashin wannan kenan ya koyan wa musulmai sai mu fahimta cewar idan muka ɗan dawo baya kaɗan tsarki shine mutum ya tsarkaku daga abin da ya shafi najasa najasan nan ta iya zamowa a jikinsa ta hanyar ya yi fitsari ko ya yi ba haya ko kuma wato ainihin mazi ko wadi ko mani yanda zai tsarkake ba haya ko fitsari shine ya wanke gurbin gurbin najasa din yanda kuma zai tsarkake mazi shine ya wato ainihin ya wanke gabansa ya kuma yayyafi ame a tufarsa yanda zai tsarkake wadi wanda shine ruwan da yake fitafar ruwa bayan fitsari shine shi ma ya wanke gabansa ya kuma wanke gurin da ya shafa da a jikin tufarsa yanda kuma mutum zai tsarkake mani in ya taba shi shine gangar jikinsa dole sai yayi wanka tufar kuma idan har ya bushe sai ya mi sai ya kankare shi ya kuma samu idan ɗanye ne mai da ruwan ruwa sai ya wanke shi wannan ke da idan mace ne kuma ta yi tsarki daga jinin wato ainihin al'ada ko jinin haihuwa ita ma dole sai ta yi mai sai ta yi wanka sannan in jinin ya taɓa tufarta ta iya me ta cuda shi ta sanya ruwa kuma ta wanke shi wannan shine khulasa sai abin da ya shafi kamar yadda zamu zo mu ji yanda za a yi wanka din da kuma ladduban da suka shafi tsarki wanda shine yanzu gabar mu ladduban da suka shafi wato ainihin tsarki wannan mu gode wa Allah musulunci shine yake da iya waɗannan abubuwa din yanzu wanda ba musulmi ba daga ka zo kusa da shi ya zaka ji wari saboda babu tsarki baya tsarki amma musulmi duk yanda ya kai da datti ma zaka ji cewar baya warin da wanin su yake wanin da ba musulmi ba to wannan saboda baiwa da Allah ta'ala ya mana ne ta hanyar wato ainihin koya mana yanda zamu zamu tsarki malamai suke cewa akwai ladduba da wanda zai biya bukatarsa wanda zai shiga banɗaki domin ya tsarki ya tsarkaku ya kamata ya kula da su abu na farko ladabi na farko shine kada ya shiga da abin da yake dauke da sunan Allah abin da yake dauke da sunan Allah kana da zobe a ciki an rubu a jiki an rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to anan mutum ba zai shiga da shi me ban daki ba an gane amma karkashin wannan haka alqur'ani mutum ba zai shiga da shi ban daki ba amma malamai kuma sun ce me babu laifi dan akwai alqur'ani a wayar ka ka shiga da ita me da ita bandaki an gane kuwa dan haka dai mutum kada ya shiga bandaki da abin da yake dauke da sunan Allah sai fa in ya ji tsoron salwantansa to anan malamai suke cewa babu komai dan ya shiga da shi ladabi na biyu shine mutum ya nesanta daga idanuwan mutane ya satarta daga barin mutane wannan addinin mu haka ya koyar amma yanzu idan kuka je birane na duniya sai ku ga an jera gurin fitsari ko a tsaye zai zo dan uwansa yana kallansa haka za ku ga sun yi wannan ba addini ba ne wannan kuma ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne kyakkyawan ɗabi'a shi ne mutum ya nisanta lokacin da zai biya bukatarsa daga idanuwan mutane saboda kada a ji malamai suka ce ko dai ƙarar wani abu da zai fita daga cikinsa wanda ba zai so ba ko kuma warin da zai iya cutar da wasu abu na gaba shi ne idan mutum zai biya wato ainihin bukata ne a wato ainihin gurin da yake gini wato ko kuma ya je gurin da yake fili ne to idan yake banta gurin da zai biya bukatar to ya addu'a cewa bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yace da sunan Allah Allah yana neman tsarin ka daga wato ainihin maza da kuma mata na wato ainihin aljanu sannan sai ya gabatar da kafarsa ta wato ainihin hagu abu na gaba ladabi na gaba shine mutum idan har zai biya bukata to ya ɗage tufafinsa sama musamman idan a wato ainihin guri ne kewaye amma idan a fili ne to kada ya sau ɗage tufafinsa har sai ya durƙusa ya sunkuya abin da ya shafi ƙasa saboda kada al'aurarsa ta wato ainihin buɗe abu na gaba shine wato ainihin ladabi na gaba mutum kar ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya yayin da yake biyan bukata nan malamai wasu suna gani idan har a gini ne to babu laifi idan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya amma idan har a fili ne to wannan kuma makaruhi ne mutum ya fuskanci alƙibla ko kuma wato ainihin ya juya mata baya daga cikin ladabi na biyan bukata shine mutum ya nisanci idanuwan mutane ko inuwansu ko magudanar ruwansu wannan ladabi ne don haka ba ladabi ba ne mutane su me da jikin gidajen mutane gurin biyan bukatarsu wanda mu hausa muna da wannan mummunan al'ada sai ku ga wani sa'in gurin da hanya ce ta mutane amma an mai da shi mai gurin biyan bukata ko ku ga la'alla ba a nesa da gidajen mutane ba ana biyan bukata wanda iska in ta koro wannan warin ya iya kaiwa ga cutar da mai cutar da al'umma da haka mutum ya nisanci gurin da yake na inuwa ko magudanar ruwa ko wato ainihin hanyar da mutane suke wucewa annabi sassan ya kira waɗannan guraren guraren tsinuwa domin idan mutum ya zo ya ga wata gindin bishiya zai zauna sai ya ga wani ya biya bukatarsa a gurin da Allah ya ɗebo rana da gajiya zai iya cewa Allah ya tsine wanda ya wannan abu haka kuma idan kan hanya ne da mutane suke wucewa mutum zai iya cewa Allah ya tsine wanda ya wannan to shi yasa shari'a ta yi hani abu na wato ainihin ladabi na gaba shine malamai suka ce yayin da mutum zai biya bukata musamman in fitsari zai ya nisanci ya samu gun da yake da laushi wato ba gurin da yake tsandauri ba yanda idan mutum yana wannan fitsarin zai farfatsu masa zai wato ainihin bata shi abu na ladabi na gaba na biyan bukata shine mutum kada ya magana yayin da yake biyan bukata kada ya magana amma mun kun ga yanzu an shagaltar da mu zamani ya zo abun biyan bukatan ma na zama ne don haka wanda laptop zai mi zai shiga banɗakin ya iya kuma yana ɗaukan waya ma a banɗaki yanzu kan ma zamani ya zo shawar wanka sai ake mata bluetooth don haka sai mutum wani ya kunna kiɗansa kawai yana wanka yana mi yana jin kiɗa lala wannan ba addini ba ne ba wannan wanda suka kirkiro wannan su ba san abin da yake na mi na datti da kazanta ba don haka dai mutum ba a so yayin da yake biyan bukata yana magana sannan kuma baya halasta mutum ya mai da sallama ko kuma ya amsa kiran sallah yayin da yake biyan bukata malamai suka ce zai yi magana ce kawai ga abin da babu makawa misali yana biyan bukata sai ga wani yaro ya nufi rijiya to anan babu laifi yayi mi yayi magana cewar ga yaro can aje a mi a taro shi ko ya ga wani zai dauki kayan wani to nan babu laifi abu na gaba ladabi na gaba shine kada mutum ya yi fitsari a abin da yake ruwa wanda yake zaunanne annabi sallallahu ya hana sannan annabi ya hana mutum ya yi wankan janaba ma a ruwan da yake wanda yake baya gudana nan ma annabi sallallahu ya hana abu na ladabi na gaba shine annabi sallallahu ya yi hane mutum ya yi fitsari a gurin da zai wanka ruwan da zai wanka kuma mutum ya yi mi ya fitsari misali akwai baho kato da mutum zai shiga ya wanka to kuma ya fitsari kamar yadda za ku ga yara ba a damuwa ko sai yaro a sa shi a ruwa ya fitsari kuma a me a wanke shi a wannan an daba yawa kamata yaro kafin a sa shi a ruwan a sa shi akan gurin da zai fitsari ya fitsari sannan sai a sa shi a me a ruwa dan idan kuma yayi wannan to fa in an gama wankan sai an me sai an daure shi an gane Allah ta'ala ya datar da mu abu na gaba shine ladabi na gaba kada mutum yayin biyan bukata ya kama gabansa wato al'auransa kenan da hannunsa na wato ainihin dama ko ya tsarki da hannun dama wannan annabi sallallahu ya yi hali sannan in zai yi tsarki da abin da ya shafi dutse hoge annabi ya yi hani yayi da kashin dabba ko da kashi na dabba annabi ya yi hani abu na gaba ladabi na gaba shine idan mutum zai yi tsarki da dutse hoge kenan ƙananan duwatsu to ana so su zamo uku kofi amma kada su yi ƙasa da uku ladabi na gaba shine idan mutum ya tashi a bacci to kada ya sanya hannunsa a kaskon da ruwa yake ciki face ya me ya wanke hannunsa an gane kuwa kada daga tashi ka sanya hannunka a cikin kasko face ka wanke saboda annabi yace ɗayan ku bai san aina hannunsa yake ya wato ainihin kwana ba ladabi na gaba shine wajibin mutum ne ya tsaftace abin da ya fita daga wato mafitsara guda biyu da ruwa ko kuma da hoge ko abin da yake wato ainihin tsayuwa a gurbinsu kamar yanzu ka iya cewa tishu an gane wannan mutum ya iya tsarkakuwa da su ladabi na gaba shine wato ainihin idan mutum ya yi tsarki da hoge to ya zamo ya sanya witiri shine ƙarshe abu na gaba ladabi na gaba shine mutum ya tsabtace hannunsa bayan ya yi tsarki ya wanke wato ainihin gunda najasa yake wannan gabar kuma tana da muhimmanci mutum ya zama a koya wa yara tsaftace hannu bayan me bayan sun yi tsarki domin la'alla abin da ya shafi na najasa da take hannun mutum to idan ya wanke to kun ga ya wanke wannan me wannan najasa din da haka idan mutum ya yi tsarki to idan har ba zai samu sabulu ba ko wani omo da zai wanke hannunsa to babu laifi ya goga hannunsa a ƙasa domin ya tsaftace mi wato ainihin wannan najasar da za ta saura ladabi na gaba shine mala yake cewa wato mutum ya takaita zama a bandaki kun ga yanzu an zo zamanin da wani in ya shiga bandaki bai san ranar da zai fito ba saboda bandakin an mai da shi wata duniya a'a wannan asarar lokaci ne dan adam gaba ɗaya dama lokacinka ya kare a bacci ne da bandakin da galantoyi to idan kuma ka shiga bandaki kana zama kai awa ɗaya kai minti arba'in kai fiye da awa kun ga mutum yana ƙara lalata rayuwarsa ne abin da bai da amfani domin yanzu su turawa tsarin da suke so shine ya zamo bandakin akwai wani ƙaton baho da aka yi kuma yana da hita a jikinsa don haka za ka daidaita ruwan daidai wa daidai sai ka shiga kawai ka kwanta ga kwamfuta a gefe ko ga waya a gefe ko ka jona bluetooth a ciki a jikin shawa shi kenan mutum sai manta ma a bandaki ya ce a'a idan ka shiga bandaki ka biya bukatar ka ka fito saboda guri ne da yake hana ka ambaton Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi idan ya fito ladabi na gaba shine yake cewa ma ghufrana Allah mun ina neman gafararka daga shagaltuwa da nai daga barin ambatonka da ban yi ba wannan kenan wannan sune ladduban da suka shafi biyan bukata lokacin da mutum zai biya bukata abu na gaba shine abubuwan da suke wajabta mutum alwala idan mutum zai yi alwala waɗanne abubuwa ne suke wajabta dole mutum ya yi alwala malamai suka ce abubuwa ne guda uku ɗaya babu saɓani amma biyun sun yi saɓani wanda ba su yi saɓani ba shine sallah idan mutum zai yi sallah dole sai ya yi mai sai ya yi alwala bayan ya yi tsarki kamar yadda muka faɗa to dole sai ya yi mai sai ya yi alwala wannan sallar farilla ce ko nafila ko kuma sallar gawa malamai suka ce dole sai ya yi mai sai wato ainihin mutum ya yi alwala abu na biyu shine tsawafi malam ya kawo tsawafi ana amma tsawafi a ka'aba kenan amma wasu malamai suna ga cewar alwala ba sharadi ne ne ta wato ainihin tsawafi ba mutum ya iya yin tsawafi ko da ba shi da me ko da alwalarsa ta kare abu na uku shine taba alqur'ani nan malam ya tafi cewar dole sai kana da alwala amma wasu daga cikin malamai sun tafi cewar alwala ba sharadi bane idan mutum zai taba wato ainihin alƙur'ani abu na gaba kenan kun waɗannan abubuwa ɗaya ne malamai suka ittifaki shine sallah dole mutum in zai yi wato ainihin sallah sai ya mai alwala shi yasa mai ahallari ma Abdurrahman al-Akhdar ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir mutum da gangan yayi sallah ba alwala ne yana kai shi ga kafirci dole malamai sun ce wannan al-kufru dun al-kufr ne kufrun asghar wai kafirci ne da yake fitarwa daga mutum daga musulunci ba amma dai yana nuna girman laifin mutum yayi sallah babu wato ainihin alwala sai gaba ta gaba abubuwan da kuma suke warware alwala ko kuma kafin nan ita yadda ake alwala akwai littafi karami da na rubuta shi guzurin masallata wanda na so in tabo mana da shi wallahi na so in tabo nan da shi in ba ku wasu kyauta to amma na manta amma duk da haka malam ya su zan bashi kofi 50 insha Allah ta'ala ga ƴan masallacin nan insha Allah ta'ala zan bashi kofi 50 cikin sa nayi magana akan abin da mutum zai yi tun daga wato ainihin tashin sa a bacci ya zai yi tsarki me zai ya zai in ya shiga ban daki ya zai idan janaba ne a jikinsa ya zai yi sallah tun daga kabbara har ya sallama waɗannan zikirori ne zai yi bayan ya yi sallama ya ake na filfilori raka a nawa ne kuma yaushe ake yi bayan sallah waɗannan salloli ne ake kafin waɗanne ne ake baya duka na yi bayani a ciki amma dai wato ainihin shaidan ya mantar da ni ban tafo da shi ba ma insha Allah ta'ala zan ba shi kofi sannan akwai kofi kar ya manta shugaba da kuma iyayenmu da suke wannan masallaci duka wajen ba su kofi insha Allah ta'ala abin da ya shafi alwala malamai suke cewa siffarta a takaice shine idan mutum ya zo zai yi niyya amin a zuciyarsa ba wai sai ka ce nawaitul wuru'a ba an gane nawaitul wuru'a wannan babu shi kawai a zuciyarka ka ji za ka yi alwala shikenan ta kullu sai mutum ya bismillah sai kuma ya wanke wato ainihin hannayensa zuwa wato ainihin idan hannaye din farko kenan sannan idan mutum ya wanke sau uku sai ya ɗebi ruwa da tafin hannunsa na dama ya sanya rabi a bakinsa ya kurkura ya kurkura sai ya fuzzar sai ya sanya sauran da ya rage a hancinsa sai ya face da hannunsa haka na hagu idan ya face sai ya haka sau uku sai kuma mutum ya wanke fuskarsa daga mafitar gashi ka zuwa haɓasa zuwa wato ainihin farkon kunnuwa nan kenan gefe da gefe tsayi kuma daga mafitar gashi zuwa haɓa sai mutum ya wanke sau uku sai kuma ya wanke hannunsa shi ma sau uku ana wanke hannu daga farkon kan ‘yan yatsu ne ba daga wato idan hannu ɗin ba daga farko zuwa gwiwar hannu wanda ana shigar da gwiwa a ciki wato ainihin ta shiga gwiwar hannu kenan ta shiga ciki zai wanke sau uku na dama da hagu sai kuma mutum ya shafar kai sau ɗaya zai shafi kansa daga farkon maɓulɓugar gashi zuwa ƙeya sannan in ya je zai dawo sannan sai ya sa hannunsa yatsunsa ya shafi kunnuwa ta hanyar sanya yatsunsa manuniya ɗin nan guda biyu ta dama da hagu a cikin kunne ya shafi cikin kunne babbar yatsarsa kuma ta hagun da dama ya shafi bayan kunne sai kuma ya wanke kafarsa wato ainihin zuwa idan sawu ɗin kuma mutum ya kula da agararsa saboda annabi sassana ya ce bone ya tabbata ga wasu agara na wato ainihin na azaba saboda ba sa wankewa sai mutum yayi wannan idan mutum yayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi irin alwalata sai ya tashi yayi raka'a guda biyu na sallah bai zancen zuci ba an gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi an gane kenan mutum ya iya alwala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan to idan mutum ya alwala ya halatta kuma ya wanke gaban alwala sau daya ya halatta ya wanke sau biyu kuma ya halatta ya wanke sau wato ainihin uku abubuwan da suke warware wannan alwala idan mutum ya yi su kun ga yanzu mutum gashi ya yi tsarki ta hanyar lazumtar lazuban tsarki gashi kuma ya yi alwala to waɗanne abubuwa ne suke warware alwala abu na farko shine abubuwan da suke fita daga mafita guda biyu ma'ana ta hanyar mutum ya yi fitsari ko ya ba haya ko ya yi tusa ko ya yi mazi ko waje ko mani waɗannan duka idan sun fito to alwalar mutum kuma ta riga ta mai ta warware ibn qudama al-maqdisi yana riskar da jinin jinya daga cikin abin da yake warware alwalar mutum abu na gaba shine fitar wato ainihin najasa daga sauran jiki malamai suka ce da yawa ne ko kaɗan ƙarƙashin wannan malamai suke cewa yau mutum ya amai da yawa amai da yawa yana kaiwa gami ga wato ainihin warwarewar wato ainihin alwalarsa sai abu na gaba da yake warwar alwala shine gushewar hankali ta hanyar bacci ko waninsa idan bacci ne malamai suka ce sai ya zamo mai nauyi amma idan ba bacci ba ne mutum hauka ya yi ko suma ko wani abu ya sha hankalinsa ya bushe ko wani magani ya sha mai ƙarfi ya rasa hankalinsa to wannan kan alwalarsa kai tsaye ta riga ta mai ta warware amma idan bacci ne mutum ya bacci wanda yake ba mai nauyi ba to wannan alwalarsa ba ta karye ba sai abin da ya shafi shafan falji malamai suka ce idan mutum ya shafi farjinsa ba tare da ha'il ba wato wani tsani a tsakani ba mutum ya sa hannunsa a wandonsa ya shafi gabansa to wannan alwalarsa tana mai tana kaiwa ga warwarewa amma idan akwai tufa a tsakani to wannan alwalarsa ba ta warware ba sai abin da yake warware alwala na gaba shine cin naman raƙumi annabi sallallahu sahabbai sun tambaye shi cewar za su iya alwala idan suka ci naman karaman dabba annabi ya ce a'a sai suka ce naman raƙumi fa annabi ya ce eh wato ainihin ku yi alwala sai abu na gaba shine fita a musulunci wanda ya yi alwala sai fita a musulunci to wato ainihin nan alwalarsa ta mi ta wato ainihin warware abu na gaba da malamai suke cewa shi kan baya warware alwala duk da wasu sun tafi akan wanda ya zai alwala shine wanke mamaci wanda ya wanke mamaci ma da yake cewa zance mafi inganci shine alwalarsa ba ta warware ba an gane sai abin da ya shafi wanka ita alwala kafin nan ana yin ta ne daga karamin kari ma'ana idan mutum ya yi fitsari ko ba haya ko tusa ko mazi ko wadi to wannan abin da yake kansa shine yayi me ya alwala an gane kuwa amma idan babban kari ne janaba jinin haila jinin haihuwa to nan ba alwala ne take kan mutum ba me yake kansa shine wanka an gane mani jinin wato ainihin haila ko kuma jinin wato ainihin haihuwa idan ya samu mutum to abin da yake kan mutum shine wanka shine nan mala yake cewa abubuwan da suke wajabta mutum wanka abu na farko shine fitar wato ainihin mani idan mani ya fita daga jikin mutum da sha'awa to wannan wanka yana kansa amma idan jinya ne ta sa to wannan wanka baya me baya kansa misali mutum ana masa CS ne ya kai shi da ya fitar to wannan babu wanka a kansa abu na gaba shine saduwa da iyali idan mutum ya sadu da iyalin shi to wannan ma wajibi ne yayin wanka abu na gaba da yake wajabta wanka shine wanda ba musulmi ba ya musulunta ko sawa'un su malamai suka ce riddadde ne musulmi ne da ya ridda sai musulunta to nan shi ma akwai wanka wato ani akan sa wannan shine magana da ibn al-qayyim ya rajjaha abu na gaba shine abin da yake wajabta wanka shine musulmi idan ya mutu to nan za a wanke shi wajibi ne sai dai idan ya mutu a filin yaki ne ana karawa tsakanin kafirai da musulmai to anan babu wanka ba za a wanke shi ba shi shahidi ba a wankan shi abu na gaba da yake wajabta wanka shine yankewa ko tsayawa jinin al'ada da jinin haihuwa yayin da mace ta yi tsarki daga jinin al'ada ko jini na wato ainihin haihuwa to nan akwai wanka a wato ainihin kanta abu na gaba shine siffar yadda ake wankan janaba siffa biyu ne siffa ta farko shine kawai kai niyya ta fi sauki kai niyya kai bismillah ka game jikinka dukka da ruwa kawai ko inan ka ya samu ruwa sai ka kuskura baki ka shaka hanci shikenan in mutum ya wannan ta isar masa an gane domin suke cewa ai asali abin da ake ce wanka a larabci shine game jiki da ruwa shi yasa yanzu da mutum yana da janaba ko wato ainihin mace ta yi tsarki daga jinin al'ada ko jinin haihuwa mutum ya bude shawa kawai ya game jikinsa da ruwa shikenan matukar yayi niyyar wannan wanka din ko mutum ya tsindima cikin kogi ya fito ko ya shiga swimming pool ya fito shikenan me wato ainihin wankansa yayi wannan ita ce sifa malamai suke cewa da suke cewa ta isarwa amma akwai sifa ta kamala wadda ta kunshi abu na farko shine mutum yayi niyya sannan yayi bismillah sannan ya wanke hannayensa sau uku sannan ya wanke farjinsa sannan kuma ya wanke hannunsa daga najasar da ya wanke sannan sai ya alwala yadda muka bayanin alwala amma nan ya samu ya jinkirta wanke kafarsa an gane ya jinkirtar da wanke kafarsa sai ya gama sannan sai ya sanya hannunsa cikin ruwa ya ɗebo ya cuccuɗanya gashin kansa sannan kuma sai wato ainihin ya cuccuɗa sai ya kwara ruwa a kansa sau uku sai kuma ya sanya ya zuba wa sauran jikinsa ruwa gaba ɗaya na mai cuccuɗa jikinsa ya fara da ɓangaren dama daga sama yi ƙasa haka sannan sai ɓangaren hagu tunda mun ce ya iya ya jinkirta wanke kafa idan bai wanke kafa ba sai ya matsa gefe domin ya wato ainihin wanke kafarsa wannan ita ce siffar kamala amma idan mutum ya siffar isarwa din ya yi niyya ya yi bismillah ya game jikinsa da ruwa ya kuskura baki ya shaka ruwa a hanci to ya yi a babin fa'ida kuma idan mutum yana ɗauke da janaba sai ya wanka ko da na isarwa ne wanda ba alwala a ciki to malamai sun tafi shi zai iya sallah ba tare da ya alwala ba kamar yadda suka ce idan kuma yi wannan sifa wacce take dauke da alwalar ita ma to ba sai ya sake wata alwala ba zai yi sallah an gane wani haka imamu sa'adi ya ambata cikin tafsirin shi karkashin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum hazwa in kuntum junuban fatahharu haka ya ambata kuma haka da yawa daga cikin malamai suka ambata suna kafa dalili da hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wankan janaba sannan ya rakoyi guda biyu raka'atul fajr kenan sannan yayi sallar asuba bana ganin sa yana sabanta wata alwala an fahimci wannan gaba ta wato ainihin gaba shine ga mutun yana dauke da kari sawawun karamin kari ko babban kari to amma ya rasa ruwa me nan ya dace da shi malamai suka ce shine taimama an gane ita taimama kenan tana dauke babban kari kuma tana dauke mi karamin kari ma'ana wanda eh sallah kawai zai ba janaba ne a jikinsa ba ya samu ya temama idan wasu dalilai da suka ke wajabta temama yanda zamu ambace su wanda zamu ambace su yanzu ya kuma samu wato idan mutum mai janaba ne a jikinsa shi ma yayi ne yayi temama kawai ya zo hadisi sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam temam wato janaba ta kama shi lokacin sallah kawai sai ya burgima a ƙasa amma ran yasin da ya burgima a ƙasa sai ya zo ya samu annabi sallallahu cewa shi ke mama ta kama shi ga abin da annabi ya ce ai ya ishe ka kawai ka bugi kasa ka hure ka shafi fuskar ka da tafikan hannayenka shikenan ma'ana ba dole sai kai wannan mi burgima din bace mama kawai ta isar maka kenan kun ga wanda yake dauke da janaba idan har ya rasa ruwa ko su dalilai da suke sa ba zai iya yin amfani da ruwa ba to ya iya yin temama karkashin wannan malamai suke cewa temama alqur'ani ya shar'anta mana ita sunan annabi sallallahu ta shar'anta mana kuma malamai sun yi ijma'i akan shar'antacciya ne taimama a fadin Allah ta'ala Allah ta'ala yake fada cikin suratul nisa aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba daga cikin wato abinda Allah ya mana umarni cewa in mun tashi yin sallah to idan uzuri na amfani da ruwa ba mu samu ruwa ba ma iya yin mi ce mama sannan annabi sallallahu ya ce Allah ya fifita ni akan sauran annabawa daga da abubuwa guda shida daga ciki ya ce an sanya mun kasa dinan ta zamo wato ainihin tsarkakekiya kuma mai tsarkakewa abu na gaba shine wanda yake halasta ko kuma man yajuz lahu tayammum wanda yake halasta yayi tayammama malamai suke cewa يجوز التيمم ويشرع لمن حصل له ناقض من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الغسل في الحضر او السفر اذا وجد سبب سبب من الاسباب الاتيه wato ya taimama tana halatta ga wanda yake dauke da karamin kari ko babban kari sawa'un a lokacin zaman gida ko a lokacin bulaguro matakar an samu ɗayan sabbuba ɗin nan na farko shine mutum ya rasa ruwa ma'ana mutum yanzu bai san da zai samu ruwa ba yanzu kamar wanda suke tafiya libya suke jefa kansu a halaka ɗin nan ko mutum kawai sai ya naɗi gariwa ya tafi neman kuɗi libya to ka biya jirgi man a ta ƙasa zai tafi ta ƙasan kuma ta yana ta nijar gashi suna mutuwa a sahara to kun ga wannan mutum in yayi gaba jeji baya jeji sahara na ka samu ruwa lokacin sallah to ka iya taimama an gane ko da ko ga ruwan a wadanka amma ruwan shi na sha ne saboda yanzu kafi bukatar ne kafi bukatar sha amma karkashin wannan mutane yan Najeriya bai tsari mana kana son fita neman kuɗi shari'a ba ta hana ka ba ita ma kasar can ba za ta hana ka ba amma ka bi tsari mana ka bi ta hanyar da ta dace yaushe zaka je bi sahara ka jefa kanka a halaka gashi mutane kullum ana nuna hotunan su suna zuwa suna mi suna kai ga su ga halaka suna mutuwa wannan ba ba ba, ba hanya ce mai kyau ba kuma mu zama masu tsari kenan kun ga mutum ya rasa ruwa ko kuma malamai suka ce ya sa wato bai samu ruwan da zai ishe shi alwala din ba ko wanka to nan ma me eh ya iya yin mi ya iya yin temama ko kuma malamai suka ce abu na gaba shine tsananin sanyi sanyin da zai iya kai mutum ga halaka an kan ce ba fa ana ake sanyin ba an gane waɗanda suke zuwa irin yankin Rusiya yankin Rashi da wasu yankuna da ake musu dusan kankara su sukan ce mi suna minus zero sanyin su tahta sifil kenan sanyin su sanyi ne da ya wuce lissafin mutum to anan kun ga mutum in yi amfani da ruwa musamman lokacin sanyi wannan ya iya kai shi gami ga halaka to anan mutum ya iya yin miƙe mamma matukar bai samu hanyar da zai bi ya wato ainihin tsumama wannan ruwa din ba ko malamai suka ce idan mutum yana da raunin da in yi amfani da ruwa jinyar za ta ƙaru ko ta yi jinkirin warkewa to anan mutum ya iya miƙe mama ko malamai suka ce tsakaninka da yadda za ka ɗebo ruwan akwai wato ainihin wani maki ko wata gobara ko wasu ɓarayi da kake jiwa kanka ko dukiyarka tsoro to anan za ka iya taimama misali garin ku ba ruwa sai ka tsallaka wani gari wani garin kuma akwai kidnappers a hanya to anan ka iya yin me ka iya yin temama misali yanzu garin ruwan zamfara garin ku ba ruwa in za ka tsallaka wancan garin kuma me akwai wanda suke tsara hanya za su dauke ka ce sai an bada miliyan goma to anan ka yi temamar ka shari'a ta baka me ta baka wani ta maka wannan sassauci karkashin wannan dai shine malamai suke cewa haka idan mutum ya je wa kansa tsoro na ruwan da yake wajensa bai wuce ya sha domin ya rayu ba to in ya alwada da shi zai rasa wannan ruwan mutum ya iya taimama kamar yadda muka faɗa waɗanda suke ɗiban jejin nan su yi ta tafiya ruwan da suke tafiya da shi bai da yawa don haka idan suka ce za su na wankan janaba da alwala da wannan ruwan ba za su samu ruwa ba domin sun samu su yi taimama sannan sai su sha ruwan wannan babu wato ainihin laifi kenan dai kulasa malamai suke cewa idan har amfani da ruwa ya kuntata wa mutum ko ya rasa ruwa din ko kuma amfani da shi zai cutar da shi ya iya yin temama yadda ake yin temama temama cikin sauki yadda ake yin ta shine mutum ya bismillah idan kai bismillah ka bugi kasa da tafukan hannayenka guda biyu sai ka hure sai ka shafi fuskarka da tafukan hannayenka shikenan ka gama temama idan ma janaba ne da kai kuma kai wannan zaka iya sallah idan kuma niyyar alwala ne sallar ne kawai ba ta zuba a cikin ka ita ma an kai wannan zaka iya yin zaka iya yin sallah sai abubuwan da suke warware temama duk abin da yake warware alwala malamai suka ce yana ne yana warware temama kari akan haka suka ce kuma mutum shine ya samu ruwa wanda ya temama saboda rashin ruwa to daga ya samu ruwa to wannan temama ta satami ta warware dole ya amfani da wato ainihin wannan ruwa din matukar rashin ruwan ne yasa zai taimama ba wato ainihin rashin lafiya ba a babin fa'ida malamai suke cewa mutum ne ya rasa ruwa kuma ya rasa ƙasa zai iya yiwa ya za a iya taimama ya za a iya sallah malamai suka ce ya iya yin bi sallarsa haka ya rasa ruwa kuma da Allah ko ma ka ce ba zai iya taimamar ba kuma bai samu wanda zai masa taimamar ba saboda jinya to anan ya iya yin bi ya yin sallarsa wato ainihin haka abu na gaba malamai suke cewa wanda ya ce mama ya yi sallah sannan sai ya samu ruwa kafin lokaci ya fita suka ce ba zai sake sallah ba an gane saboda sahabbai na annabi sallallahu guda biyu sun yi sallah da taimama sai suka samu ruwa sai ɗayan ya wato ainihin sake sallah sai annabi sallam ya ce wanda bai sake sallah ba ɗaya sake sallah ɗaya bai sake ba wanda bai sake sallah ba ya dace da sunna wanda kuma ya sake sallah yana da lada guda biyu amma malamai suka ce wanda ya dace da sunan ya fi lada shi wanda ya samu lada guda biyu ladan ijtihadi ne saboda bai da wannan ilimi din sai ijtihadi to annabi sallallahu kuma ya ce wanda ya ijtihadi yana da lada na ne na wato ainihin ijtihadin sa ko da ya ne ya wato ainihin kuskure ya koyan wa musulmai wannan dukkan abun na tantaro mana su ne daga littafi mai suna zuhurul muslim في ضوء الكتاب والسنة نبى بالمعلمي الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحب القحطاني مولى لتافع حسن المسلم الله تعالى يجكن shi da rahama sannan za mu ga a ƙarshe wannan darasi yana nuna muhimmancin tsarki ga wato ainihin musulmi da rayuwar musulmi wato ainihin baki ɗaya ƙarƙashin wannan za ku ga yawancin marasa lafiya suna da sakaci idan mutum wani yana jinya za ku ga bai damu da ya tsarki ba duk daga shari'a ta ba shi dama idan ba zai iya wanka ba ko alwala zai iya yin mi zai iya yin temama ko a masa temama to amma za ku gamo akwai sakaci a wannan layin gaba ta gaba da na dan manta ban faɗa mana ba ko ban mana bayani akan ta ba shine wanda yake da jinya ta yawan fitsari ko yawan tusa salsal bauli ko salsal re malamai suka ce ba zai yi alwala ba sai lokaci ya shiga amma idan lokaci ya shiga ko da fitsari ya fita ko tusa ta fita to wannan zai yi zai sallarsa an gane wannan abu ya riga ya zama masa mai jinya amma kada mutum ya biye wasu wasi wani zaka ga ba salsal bane ba amma yanzu an bo alwala sai mala ya kusan idan da sallah shi yana gurin alwala shedan yana masa mai wasu wasi na san wanda ni na taba ganin wanda na zo zan yi alwala na shiga ban daki na kama ruwa na fito shi yana alwalar har na gama alwalan bai gama ba sai ya zo kafa sai ya dawo hannu sai ya zo hannu sai ya dawo fuska in ce me yake damun ka waje yake a dolan tawarware in ce zaka sha wahala shedan ne zai wahalar da kai shi wannan waswasin kore shi ake idan ka fara alwalar ka sai shedan ya ce ba ka wanke fuska ba sai ka ce ba zan wanke ba sai ka ci gaba idan kuka ɗaya biyu uku sai ya rabu da kai amma yanzu haka za ku ga mutum a tsarki shedan yana masu waswasi Allah ji kamalan kabi da yake cewa yana da abokin da idan ya cika buta ya shiga ban daki sai ya karar da ita bai tsarkin ba idan ya miƙe sai shi zai ce masa fitsari ya fito sai ya koma ya tsuna sai ya ƙara tsarki idan ya miƙe har zai fito sai ya ƙara ce shaɗa zai ce mar fitsari ba ya fito sai ya ƙara komawa sai ya ƙarar da ruwan butar mai tsarkin ba kun gona wasi ne ba a biya wasuwasin shaɗa akwai kuma wanda sai an shigo sallah ne shi kuma sai allahu akbar sai naɗa hannu can sai ka ji ya ce allahu akbar wai ta farkon ba ta yanzu ne zai tabbatar ta yi can kamun a rukui sai ka ya ce Allahu akbar daga ligan manya ya rukui sai ya ce Allahu akbar sai ya bude ma rukui wai duk waɗannan kabulin shaitan yana tashe masa bai ba kuma yana biye shi dan haka karka biye waswasin shaitan ka shiga ban daki kai tsarki ka bari ka tsantsame kuma kai tsarki sai ka fito shaitan sai ya ce maka ba tsarki bai ba ka ce bai ba ba zan yi ba ka fito kayanka haka in ka tada sallah sai shaitan ya ce maka ba kai kabbara harama ba ko bai kana gini akan yakini idan ba haka ba za ka sha wahala an gane na zo wanda ana cikin sallah annabi sallallahu kuma kafin na hadisi sahabi ya ce mare yana jin alamar wani abu a cikin sa annabi sallallahu ya ce in baka ji wani ko kara ba kar ka fita a sallah amma yanzu wanda sai an ana cikin sallah sai ya fita daga ƙarshe sai ya rasa jami shikenan shedan yayi galaba a kansa dan haka kada mu biye wato ainihin waswasin shedan Allah ta'ala abin da muka saurara ya sanya mishi albarka hakika na ji daɗin gabatar da wannan karatu kasancewar ga shugaban izala yana nan ga kuma shi ranka ya daɗe wato wanda ya gina wannan masallaci ga shi ma muna tare da shi ga dai iyayenmu duka muna tare da su a wannan guri mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ya ƙara rayuwarsu albarka ubangiji ta'ala kuma abin da muka karanta Allah ta'ala ya amfanar da mu shi idan da mai tambaya sai mu ba da dama in babu kuma shikenan bismillah in kuma ne zan yi sai na yi na yawa nan babanmu yana cewa batun temama kamar yadda na ambata mana temama shine mutum bismillah ka buji ƙasa ka hure ka shafi fuska ka shafi hannunka kawai yayi nan malikiya suna cewa mutum zai shafi hannunsa zuwa mi amma abin da ya tabbata a sunna shine abin da na faɗa mana an gane yau amma wancan malikiya haka suka tafi a kai amma wannan shine jumhurin malamai suke kai shi yasa na takaita haka Allah ta'ala ya dace da alaikum salam na na ah wanda yake kogon dutse cikin dutse babu ƙasa as-sa'id wasu sun ce abin da ake cewa Allah da yace fatayammamu sa'idan kum sun ce duk abin da ya bayyana a doron ƙasa wanda wasu malamai suna ga dutse ma zai iya bi zai iya shiga ciki wasu kuma suna ga kura ma dutse ai ya shafi mai akwai kura jikinsa duka zai iya mai zai iya shiga ciki don haka wanda yake cikin kogon dutse idan ya bugi dutse ya alwala ya yi taimama taimama sa ta yi insha Allah ta'ala Allah wa ala alaikum salam na'am daga kan yatsu haka ne eh yanzu in nace kowa ya nuna min hannunsa akwai wanda zai cira nan babu wanda zai cire shi kenan nan ɗinka yana cikin me hannunka to Allah ya ce me idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq hannayenku zuwa al marafiq malamai suka ce nan ila ma'a kenan tare da al marafiq din kenan hannu malamai suka ce yana kama ne hannun wanda ya cira nan to me me wanke ne hakan nan yana da daraja da kima kin sa marawa kin sa aka ce ayyuka ne aikin da zo ne yana da kima za a ga yana fara ne daga kan yan yatsu abin da mutane kuma suke kuskure da kamar za ku ga alwala ai ba an bata mana saya a baki ba ko amma yanzu kalla da wuya ka kuma ta wani zai saya a bakin sa ko ba ya ci ba mu hadisi da za a karanta ka saya a baki abin da annabi ya ce kuma yake shi ne aswaki lokacin da zai fara alwala har ya ce ba dan kada ya karanta mana ba da ya umarce mu da aswaki yayin kowace wata alwala da kowace sallah to amma kuma mutane sai su sa akwai abubuwan da ake zo su akwai a cikin alwala da sallah abin da yake kashi za a iya hana biyar za a yi biyar sallah ne da taimama amma da suka ce za a iya suka ce idan mutum ya taimama zai iya rami biyu zai iya yin wata sallar ba ta wannan taimama ta sako ba ta warware ba ko abin da yake warware taimama bai same shi ba kamar ya samu ruwa kuma ya samu ya kace mama ta ne ta sani ne ya kula amma mun kai usulin da yasa yake mama ya nan to zai yi wuta ne to a zuwa ne in san wani sana'a da ko sana'a da yake
an ce ba sanya alula ba a ɗauki
an ce ne ba su fara ne ba domin mutum ba shi da ɗarki
nan abin da ya shafi jaraba mutum yana da jaraba zai iya ɗaukar ƙur'ani duk masana ne da malamai mai suka yi saɓani mai jaraba zai iya ɗauka a can mai aila za ta iya ɗauka waɗannan kun gane yau abin da kake suke kai shi ne ba da dalili sanin a duk wanda ya ce wanda ya ce ɗauke da jaraba ko mace mai haka ta ɗauki mu alƙur'ani amma tun da mutum sun tafi kuka ne daga cikin malaman suka ce to ci da ruwa ganin dogo an gane mace mai al'ada kan ɗauki shi kan alƙur'ani haka wanda yake da jaraba a kusa da jaraba ta yi ne tsaki domin ya ɗauki alƙur'ani amma dai dalili malamai suka ce duka dalilan alƙur'ani ba musu ɗan yi kamar yadda musu ɗan yi haka su ce zama da tsaki da